من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن في يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قبله لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبجاهه العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رضي الله تبارك وتعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اغفر لنا بهضم هضي ولتعتفي بنزلة تأتي لنا في الطفل وبعد الحمد لله gode Allah subhanahu wataala da ya sa ki girma wannan zawiya ta mu mai albarka yau muna bakwai ne ga watan mai watan biyar miladiyar dubu da goma sha biyar ɗagar dubu da goma sha tara abuwan wadda ya daidai da biyu ga watan ramadana sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina da shekara dubu da ɗari hudu da arba'in daidai wadda za mu ci gaba da karatu akan abin da ya shafi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam wanda muke duba wannan littafi na al-Imam al-Bazazi Ishmiya kenan wanda jiya mun shiga kushi mu kai rabin sa yau kuma za mu kai sarari in shi Allah tabaraka wa ta'ala amma bare ta saba za mu rera tukunna daga bisani insha Allah sai fassara tare da بيان جديد القلوب أن لا يسمعها بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على الفتح الفتن حق قدره ومزدار العظيم عليك صلاة الله ثم سلامه عيش بلاد أرضك مهيأ عليك صلاة الله ثم سلامه عيش القمر شفاعيل للشرك لولاه لم تزل دخولا بلا عدل شرعا بلا شيء عليك صلاة الله ثم سلامه أيوب دون الوقت كتاب سيئه منا بهم قلب عسير ونقمة شعرنا به من كان يدري بكلمة فخرنا به من كان يبقى بقلمة شربنا به نفسا على كل أمة ونعى جبوا الوبل بها كبر الشيء إذا صلاة الله ثم سلامه فحي بدون الهم كتاب ضيعه والبر لا يخفى عليك حوله والبر للمرء المطاع فلاحه عزيز علينا نعيه وامتزاحه شيء إلينا ذره وامتداحه أسماء لا تسقي وأرسل أنا شيء علينا صلاة الله ثم سلامه حي بدون المبتد قاب ضيعه كان رامت وصفة الله لقدره وما لا غير ذاك نعشى عشره مما شجاني عند تجديد ذكري شجاني قادي دون زوار قبري وكم قائد يدري إليه ولم يمشي عليك صلاة الله ثم سلامه فعيش بدون الوقت بطابة يوم إلا إما أكون اللوعة الجوى قد عاد لدى الجميل قد عاد ذات القوى قلت وصدر ضيق بالذي هوى شكوت النوى والعال عاد على النوى طاب صوت العين من الشيء عليك صلاة الله ثم سلامه عيش بدون الحب النقاب ضيعه يا لا معب يهب شجونه ويا ذا رمع ساعة الآن تقوله بالموت حبيب رب الله مدينه شلك على قلبي الأسباب بدونه أغلى قارت الروح والمشي علينا صلاة الله ثم سلامه عيش بدون الحب النقاب ضيعه يا نقص الحب بالبعد موتها وترك المنادل الأحبة موتها أقول وعالم الهوى قد جلوتها شلت حياتي دونه شكوتها وراها تمر بالفريرة أن يصيب عليك صلاة الله ثم سلامه عيش بدون الحب النقاب ضيعه يصدق بها الدنيا المسيح مجالها ونفسي لقال الفرد ليس أحدها وليس لغير القلب ينام مقالها شفاء سباب لولا جلا أنالها وإني لأرجوها ولو كنت في النشيد عليك صلاة الله ثم سلامه عيش بدون الوقت كتاب ضيعه عليك صلاة الله ثم سلامه عيش بدون الأرض بك مضيع عليك سلام الله ثم سلامه عيش بدون الأرض بك مضيع محمد رسول الله في إسلام الأرض اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والفاتح لما سبق على سيدنا القرآن حسنات المسلم ولا حرج مسلم لا إله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سيدنا الإمام الغزالي رضي الله عنه يكتب
a wannan littafi na shi shiriniya a kana wa hiddul kufri fawqa kilahi fashattata minhu shamla ba'da ijma'ihi wa kullun bihi qad bana wajhu intifa'ihi حكاية ولا مكشوفة بانتفاعه ولا أثر باق للبق ولا نعش أتانا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ya zo mana a wannan duniya wa ismul kufri al'adi jama'ar kafirai rundunan kafirai tattalmukan kafirai fauka tilaihi suna birbirin tsororuwan tudun da suke kai mana kafirci ya kai gani a wurin hawa tsororuwa na tudu ya kai makula sai kasan ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da zuwansa ya samu kafinci a saman tudunsa ya hau ya kare dan mashatta ta bi shanya zalla sai ya tarwata wato haduwa na daga wannan kafinci ne shattaka tarwatawa shamlu shi kuma haduwa minu na daga kafirci ne haɗuwa na daga kafircin shakkata sai ya zo ya tarwata shi ya wanka ta kafirai wa haddama a zaɓar da rage ji kafi wa ya ajaban nirran ya ce ina haddama wato a shakkata inu shalla sai ya tarwata haɗuwa na daga shi kafirci bayan jima'i bayan ya taru a kullum kowa daga cikinsu ko kuma kowa daga cikinmu gaba ɗaya har mudu kada ba na wani hunki farihi hakika fuskar amfanuwarsa ta bayyana bihi da arzikin manzon Allah kowa fuskar samun amfanansa a rayuwarsa ta bayyana da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai dai wanda ya yi in dai ka so to za ka samu amfanin zuwa annabi gidan duniyar nan har ka je ka girbe shi a lahira ma'ana ka shiga aljanna ya faɗi abin da kai kullukun ya dukulun jannata illa man aba ya ce dukkan ku kowa zai shiga aljanna sai dai wanda ya ki sabbin suka ce ya zula waye ne ke kuma ya ce man aba ali دخل الجنة ومن عصاني فقد أطاع وربي يمي بيهيا فزي شراء الجنة ولو ربي سابع مني فشيني يمي شراء الجنة فشيني وانا بيتي الجنة وكل duk kowa a cikin mu kakaf da muka kafara kada ba na wani hudu ke bayyani fuska ta amfanansa ta bayyana fiye da albarkar musamman masu da shakayar wara dukkan kai ƙara na halittar Allah, koke-koke na halittar Allah kakkan makshubatun an yaye su bittiba'ihi da albarkar bin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Duk wanda suka tsaya suka bi annabi Muhammadu, to Allah zai yaye kai ƙaransu, koke-koke kai kukansu na damuwoyi, to Allah zai yaye musu da albarkar bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fala azarun ba za ka tabbatar da wata alama ba wani bigire bakin da ya saura liladinin na harbin kunama wala na hashi ko kuma saran maciji ba ka taɓa samu ba wanda ya zaura wannan kinaya ce ma'ana kafirai da nau'in su duka masu harbi irin na kunama da masu sara irin na maciji da zuwan manzon Allah ya tarwata ya tarwata tattar mukansu to sai ya zama babu sauran bigire ko alama na harbin kunama ko maciji wannan sifa ne na wannan kafirai saboda murin su bari ina mina shakwa da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai muka kubuta muka waraka mina shakwa daga duk wani kai ƙara na koke-koke da kuke da shi. Aha, hasalna alamuna ko? Haka ne? Hasalna alamuna sai muka samu tabbata bisa dukkan burin da kuke da shi. Muka samu tabbatuwa na dukkan wani buri da muke da shi. Da'ana ila tafawa. zan Allah Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da ya zo sai ya kira mu zuwa ga tsoron Allah da ma ya ɗaya daga cikin tsoron da manzon Allah addayi addayi ko da'iya ne lallahi bi iznihi wa sirajan munira to ta'ala sai ya kira mu ila taqwa zuwa ga jin tsoron Allah ma'ana ne zanta abin da ya hana da kuma bibiyan umarninsa nahana anil khana ya kuma hana mu daga dukkan dangin alfasha sana alfasha menene can cikin bukjatin musulmi na akwai waƙoƙi da aka kawo wa wa menene sulmu anil khana isanu ga sulmu anil khana ko yayin da zai tuka sai harshen garin ka kare shi daga hakarin almasha alkhana shi ne almasha fala kaifa min falwa daga nan babu wani zalunci ne saura daga dukkan jaraba bala'i ba wani zalunci ne saura daga da zai zo na duk na daga bala'i ko jaraba wala khawfa min dana babu kuma sauran jin tsoro na ciwo na zuciya ciwon zuciya da zuwa manzon Allah sallallahu da ka samu usuli da shi ka gan shi ka karka kuma da hannunsa to ba kai ba ciwon zuciya kuma ka warke an gama shaba amrihi kai bin lamarin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sanar biya da wajjuna sai kariya ga lamuran duniya da ma na addini duka. Lamuran addini da na duniya duka kaifin lamarin annabi Muhammadu sai kariya ga Yesu. Mana kaifin mashi da takobi na manzon Allah da ya zare akan kafirai sai kawai ya saka addini ya samu kariya ba wani wanda ya isa ya daga masa ya zaɓa. haka rayuwar duniyar ma musulmai suka zauna suka yi rayuwarsu na duniya suke jin daɗi saboda mai kaifin tabbatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fasir ya kai abokin magana kai mumini musulmi muwahidi kai tafiya aminan kana abin amintarwa kana amintacce ban abin da zai same ka bayanan zaragini wal rukushi tsakanin wato zakoka warrukushi da kuma macizai masu ɗige-ɗige a cikinsu kasar maciji ya zama mai ɗigo-ɗigo a cikinsa to wannan ajali garin yanzu yanzu babu maciji irinsa mai ɗige-ɗige a cikinsa ba hata ɗige kan kuskure sare ka kasa ɗige in ba sa'a to sai kai tafiya tsakanin a zarabin jami ne na zirabar zirabar zaki walam aradin da razamai ne asdaku menene can masu balaga suke bari darba wato zaki to saboda haka za ka yi tafiya tsakanin zakoka da kuma macizai masu ɗinke-ɗinke a cikin fatarsu ma'ana duka dai sifa ne na waɗannan kafurai irin munin kafuran da suke da shi wurin kashe mutane da yin ajalinsu da za ka tafi a yanzu tsakanin kafuran da da ake jin tsoron shi ba ka isa ka wuce kusa da shi ba sai ya kashe ka ko ya cutar da kai yanzu za ka tafiya a cikin aminci da bayyana manzon Allah sallallahu ba wani arnin da yake taba don ne rasuli kusa da fadli fil afani da arzikin babban manzon nan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kusa da fadli wanda aka keɓance shi da falala da fifiko fil azal don azal Allah ya bibita shi ya keɓance shi kuma da fifita wa shi da Allah ya annabi ba wai na yau bane ba na jiya bane a na asali ne kan asal annabi Allah ya fifita shi akan dukkan halitta domin shi yana nan tuba halitta ne shi ne halittar farko shi ne wanda ya fara bauta wa Allah na farko halitta laqad abada al-maula wa ma tamma ahadin faqama bihi faqama bihi ko menene وزن الديانة واحدا كتابا فقام به وزن الديانة سيما أولينا الدين يسام أيوة دعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعدك يقوم الدين لما أولينا الدين سيسام أيوة يقوم الدين da albarkar manzon Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam falillahi ma abla ma dalla da abin da manzon Allah ya jarraba ko kuma ma abla abin da annabi ya jarraba fa lillahi sanin wannan al'amarin sanin wannan sai Allah walillahi mafal abin da annabi ya aikata sallallahu alaihi wasallam na nagarta sanin wannan al'amari sai Allah ko kuma ma da abubuwa da annabi Muhammad ya aikata na nagarta شفاعي لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا وركدا دم وسئلوني للشرك نكارك الله دا ويسو أبو بابا بابا بابا النبي يا وركدا دكا إلولي نشركا لولاهم ba don zuwan annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wa sallam lam tazal da wannan abubuwa da ya zo ya kawar ɗin ya warkar ɗin da ba su bushe ba da ba ta zo a nuna da ba su bushe ba da suna nan zuhuran ila aqalin ko da bai bushe ba su bushe ba ita wannan shirka da ba ta bushe ba zuhuran ila aqalin tana ramuwa ma'ana tana ramuwar gayya ila aqalin ba tare da jiya ba har ne zai zo ya yi muku abin da ya dama ya muku kisan kai ba tare da zai biya jiya ba saboda ba ku da kalmi ba ku da tascewa ba ku da kakafus amma da zuwan manzon Allah su sallar abin zai kashe ba ma in kuma ko kuskure ya kashe to sai ya biya jiya amma da ku zuwan annabi haka lamarin yake sai su zo su yi muku duk irin cin kashi amma ba ku san magana ba ko su ba su biya ba jinin musulmi kawai ya zama hadar juru'an bila arshi sannan da yin miki bila arshi ba tare da arashi ba mana kisasi a cin muku ciwo ba za a biya kisasi ba mana ma'anar kisasi shi ne dinar da ake bayarwa an ciwo tun ciwo sai ka cewa mutum ya za ka biya kaza in ka cewa mutum haƙori za a biya kaza in kai kaza za ka yi kaza to kwakwatar lafiya annan nasa har zuwa ƙarshe aka cewa juru amin kisas to shi ne nan in an ji raunuka an ji wa mutum raunuka to sai a yi tsafi shi ne nan juru'an ila arshi a ji wa- a ji muku ciwo ko ba za a biya arashi ba ma'ana kisasi saboda ana ganin an fi ƙarfi amma ciwon manzon Allah sai ya sha gaba amin na bihi min kulle ba su wani kwamace amin na sai muka samu aminta bihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min kulle ba su daga duk wani tsanani sai muka samu aminci daga duk wani tsanani wani kwamace daga duk wata azaba muka samu aminci da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sha'auna sai muka samu tserewa min mai man kana yujili bin kitimatin ko haka ne muka samu tserewa mai takama da ayyuka na kirki da ya gabatar saboda yana ganin ya samu kusanci to sai muka tsere masa bili da albarkar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fakarna bihi man kana ya fa'adul ulmatin sannan muka yi alfahari gawa man kana ya fa'adul ulmatin da wanda yake alfahari da cewa ya riga mu zuwa mutane da suke ganin sun dade al'ummatan baya to bilin da albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka tsere musu muka yi alfa muka musu alfaharin cewa mun fi su duk da sun tsere mana a zuwa na zamani amma da muka samu annabi Muhammadu sai muka tsere musu muka fi su muka yi alfahari a kansu wa idza sakhara ila rabbuna san bi sayyidin fa innahu su'atahu duk lokacin da Allah hola mutane nagartaccen mutum to sai dukkan su zama su zama nagartattu su zama masu arziki sharuna bihi sai muka samu daraja da annabi Muhammad sallallahu alaihi ala kulli ummatin akan dukkanin al'ummatayya da suka shuri nasan oro-oro da nasin Qur'ani Qur'ani ya gwada cewa mun ɗaukaka akan mun samu daraja akan dukkan sauran al'ummatayya oro-oro ma'ana da nasin Qur'ani Qur'ani ce kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ko da mafificiyar al'umma da aka fitar don mutane kuka ɗara dukkan al'umma da ta shuɗe da baki da sai ya ce mai kuma wala a jabu ha ai babu mamaki a cikin wannan ai don mun fi al'umma ta yadda ta shuɗe wallahi babu wani mamaki a ciki falwabulu dama mamakon hadiri fi a ƙidin rashi yana zuwa ne bayan yayyafi ko dama ba sai yayyafi ya fara ka fara jin badin badin tap tap tap tap sun kan fara yayyafi yayyafi yayyafi can daga ji sha ko to sauran al'ummatai da suka zo duka yayyafi ne yayyafi ne da zuwan manzon Allah ta sallam to shine mamakon kenan shine bayani ba mamaki dama wai shi mamako yana zuwa ne bayar yayyafi a ƙibar da shi kuma da farko a shi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shi ne alfahari abun alfahari la yarfa alaika ce ba wato bayyanar annabi muhammadu bayyanar lamarinsa la yarfa alaika baya buya a gare ka sun wuya da mai manzan Allah a fili yake sai dai haɗin Allah ya kwashe ma albarka shi ne ba za ka gani ba amma lamarin manzan Allah a fili yake la ya fa alin kafce ba ku bayyana lamarin da bai kuya gare ka huwa al-fakru lil mar'i mutaqi falahu huwa al-fakru shine al-fa'lu lil mar'i mutaqi falahu ga dukkan mutumin da aka kaddara masa samun babbar rabo to annabi shi ne abun alfaharinsa in dai mutum an kaddara masa samun babban rabo to bai da wani abun alfahari sai annabi Muhammadu in kaga mutum yana alfahari da wani abu daban amma ya manta da annabi a baya to ba kaddara masa babbar rabo bane kamar da alfajar ya faɗa wal faqru lil mar'il menene eh al muta'i falahu shi da alfahari ga dukkan mutumin da aka kaddara masa samun babbar rabo sa malaka sharbani Allah ta'ala ya faɗa jiwani magana mai kamar wannan cewa ƙarshen sanar banki ne ya zo min idan ka faru yawman ka fani da yi maha ka fani tisali bin da biyu wa himbihi idan ka faru yawman ka fani da yi maha ita ni kan barama bin zaki ka fani tisali lin da biyu cewa ni na annabi muhammadu ne sallam wallahi ya ishe wa himbihi a ce ni na duk wani mai na annabi ne to ya ishe ni duk wani mutum na annabi to nawa ne ni na shi ne ishe ni haka in kawai ni ya ishe ni ya ce kai mutanen duniya idan ta faru yawan idan an same su wata rana suna alfahari da wani abu daban to ni kam ka bani da yi mafara in yi alfahari da annabi muhammadu ya ishe ni abin alfahari kaga ya yi kama da wannan bai in ka mutum ba alfahari da annabi muhammadu to ba ba kaddara masa samun rabu ba ne musamman ma ka jira kasar da lamarin annabi to wannan kan shi ya yi asara ne ma duniya da lafiya aha azizun alaina na ayyuhu wa fi za'uhu na ayyuhu a ce annabi ya ne ta ce mu wanda za'uhu ya yi nisa da mu duka ɗaya ne kaga na ayyuhu aka fasa intizaru a zaman sa na ayu nisa shi din ma tizaru ayu ne na ayu ruwan tizaru duk dai a ce annabi ya yi nisa da mu ya ne zance mu to azizun alaina ka wannan abu yana da tsananin wa sanya mu damuwa yana da tsanani a kan mu tsanani a kan mu azizun alaina a yankin ko da abu da zai wahalar ku yana takura manzon Allah yana tsananin zama damuwa da annabi to mu ma a ce annabi ya ke zace mu to yana zama tsananin damuwa a kan shukuru wanda ya rabu zikuru ambaton annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wanda da ruhu da kuma yawan annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shahiyun ilaina ni kam shine abun sha'awa gare ni shine abun sha'awa gare ni shine abun da yake sa ni marmari in ambaci annabi ko kuma in yabi annabi sallallahu alaihi wa sallam ba da wani abu da zai sa ni sha'a ya sa ni marmari sai wannan to kuma an uwa sai mu kawo ko in an zo ana wani abu daban a ganka kana fara kamar za ka fiye amma an zo ana yabon annabi ko ana magana akan annabi ka kama bacci Batulo, batulo, ka shafe imaninka ka samu damuwa shi kan albaza diga abin da ya ce shahirin ilaina zikruhu wa ibtida'uhu dalla ka rike wannan duk inda ka je kaga ko wani da yake kana wucewa kan hanya kaga ana magana kan annabi ko ana yabon annabi ana diwani ko wani abu sai kaga wani ga turki na kini kawai ne ka ababa je ka biya mana wannan baiti na'am sir ta tullo ka samu damuwa abin da zai sa mutum karsa shi ya sa shi murna ya zama yana haba-haba to a ambaci manzon Allah ko a yabe shi sallallahu alaihi wasallam a wallahi ba da wasa ba kan da dauka ya rubuta da dan dadin alƙalami a da gaske ne ka caje kanka kaga akwai matsala kai lokacin da ake yawan annabi ko ake maganar annabi lokacin da mace yake kama ka amma da za a zo ana maganar yar yarinyar ka in ma baccin ya kai nauyi kilogram ɗari ne to za ka ga ya wasa ke ya ci jiga ya tara jisiyar da kulliya duka na tunaninsa da hankalinsa ya take gaban mai magana ko yan ta ido da sake amma ana magana dalilul khairati mabbarul judi ainihin shuhudi sallallahu alaihi wasallam amma yana bacci ko kuma hankalinsa ya tafi wani tayo akwai matsala ka caji lamarin lamarin gaskiya akwai damuwa Allah ka bar mu da manzon Allah Allah ka sa mu zama kullum cikin shauki da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aha.
fasma'una tusji mu duk inda ake maganar manzon Allah ko ake yabon manzon Allah fasma'una tusji kunnuwanmu jinmu za ka ga ya karkata zuwa ga wurin wa alsunana ko wa alsunana ko alsunana zai ji kyau to na wa alsunana wa alsunana tushi za ka ga harasan mu kuma ba abin da za ka yi sai yaɗawa sai kai ta yaɗawa in an faɗa da kaji sai kai ta yaɗawa duk a yi ɗazun nan muka ce aka yi magana akan manzon Allah aka ce annabi shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza in ya je gaba ya yaɗa in ya je gaba ya yaɗa to kaji ka rike kai kare ne amfani sa ba ya fa'ida an gane ko ba shi da amfani da gashi ka yada saboda haka mada'i'u ramar wasfancin da suka ɗirki ko mada'i'u ramar wannan wayyabo ne nake yi in ji alfazazi ramar yabo ne wanda yake nema na wasfancin da suka ɗirki wayya yabi girman alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ya sifanta girma na alƙadarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya wanda nake to ma zaka shi da zai fara ga shi amma balagar min zaka min ishara kushi amma ba amma balagat bata yi bata kai min zaka na wannan yabo din ko sifantawa mai ishara kushi ba ta kai 1 over 100 na girman manzon Allah ba. Ni ishara ushirihi ma'ana ushirin ushirin kenan. Ɗaya bisa goma. To, ɗaya bisa goma in an kasa go abu kala goma gida goma sai a ɗauri ɗaya ɗayan ma a kasa shi gida goma sai a ɗauri ɗaya. Kashi ɗaya bisa ɗari kenan. Duk abin da ya bai da aka yi bai kai ya sifanta ɗaya bisa ɗarin alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga wannan ai nashi mai sauki ne nashi kusan wasa ne na shi maulana shi Ibrahim shi kan nashi da bayanin kuce nan falaysa ushayral ushi ma fi sahibi ba wannan yabo nan shirya ba duk abin da ke littafa da aka kakkawo a duniya ga baki daya da aka faɗi girman manzon Allah bai shige 1 over 200 ba shayran kushi ba kushi kushi ba ko shayran kushi bai wuce kashi 1 bisa 200 alƙadarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ga ta shi Ibrahim dai sai da shi kawai shi yadda yake kallon manzon Allah kowa in ya kalla sai daga nashi gaban ne wannan yana ushirul ushir in sharar ushir shi yana ushairal ushir radiyallahu ta'ala ko arba aha na'am yawa wannan ma shaitani an da tasbihu take wannan ma shaitani yana daga abin da yake wato sa ni damuwa in shiga baƙin ciki ya sami damuwa na zuciya menene abin mashi gani an da tasiri ne yana faruwa ne yayin duk da aka jaddada ambaton manzon Allah sai ji zuciya ta ta cika da wani irin damuwa na begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da an kira shi kawai a dama kullum ana kiransa to da an jaddada an sabunta to sai shiga damuwa kawai haka ake so ba wai mun ma musu bane shajani kurudi yace kukun kurudi zamana duna tuwari kabri ko ma baya in riski masu ziyartar raudan annabi muhammadu shajani wannan ya tsari matukar damuwa da bakin ciki zamana a gida duna zuwari kabirki ko ma bayan in riski ina duda masu ziyartar raudan annabi shajari wannan ya sa ni matukar damuwa to haka ake so kai mamalan amma kana zaune baka taba samun ziyarar annabi ba kuma kana nan kana hankali da baki kullum kana yage baki kana dariya wani dariya za ka yi baka taba samun ziyarar manzon Allah ba ai ka ganka cikin damuwa wataƙila Allah ya ga damuwar naka cikin ma'aiki ya baka pass ka samu ka duka ziyarce shi kawai amma kana murna wani murna za ka yi ka samu sabuwar ma'aiki ba da salatu wasalam akwai damuwa gaskiya Allah ka bamu goma wanda ba samu goma Allah ka kai su barkar sai na wasu wa kam qa'il da yawa amma fa karka jira ce zama na ban samu na jinin da ta annabi ba yana sa ni damuwa ban samu na riski masu jantar raunar sa ba ya ce a a wa kam qa'il da yawa ba an kan samu wanda yake zaune a gida bai samu ya je ziyarar ba وكم وكم قائد يدنو إليه ديوا وند يزونا في سامو يا يجي زيارة أما يدنو إليه yana kusantan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamshi ko bai taku ko daya ba ya tafi sai yana zaune ne amma yana samun kusantan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kila ya ji wani wanda ya je ma wanda ya ce zuciyarsa ba ta gurin annabi da yawa akwai akwai sun je amma wai su ba da bai kai su wani masallaci wanda ke zaune yana zuba salati ga manzon Allah yana ambatan manzon Allah yana tafiya cikin halaran manzon Allah kara kada shi da wancan wanda yake yi ko da kuwa ya samu ya ambu da bar ya shiga cikin rauna ba su Allah shi na maganar ta kenan makam ka'idi da yawa wanda ke zaune ya tunu ilai amma yana kusantan annabi walan yamshi ko bai naka bai tsaye ta ba kuma yana kusa da annabi daga ina sa rai samu haka ko da haka falillahi ma ashkuru min lawatin jawa ma ashkuru abinda nake kai karansa nake kukansa min lawatin jawa na daga kunan zuciya saboda tsananin bege na ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam falillahi sanin wannan labari ne Allah abinda nake kai karan da na kuka da nake yi saboda tsananin kunan zuciya ta saboda bege na ga manzon Allah wallahi sanin wannan lamarin wallahi sai Allah sai dai Allah laqad laqad min an ala jismi hakika jikina ya haɗu da rama ya yi ta rama laqad haddatil kuwa haka kuma ƙarfina ya rushe jikina ya haɗu da rama ƙarfin jiki kuma ya rushe na zan babu ƙarfi tare da kwata-kwata aha fakultu sai na ce wa ƙarfi wa sai na ce waƙalbi alhali wa sadari kai ko alhali magana da nake nan zuciya ta zayyikun tana mai kuntaka billazi hawa da abin nan da ta tarar na tsananin kaudar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shakautun nawa na kai ƙara na nisa na da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wal halu alhali yanayin da nake ciki aunun alan nawa yana taimaka wa ƙara nisantar annabi wannan yana kankan da kai yana kankan da kansa ne bayan Allah a ciki wai halin da yake ciki na irin saba Allah da sauransu wani ya zubi layi mukan ba a bakin mu ba aunin alannawa shi ke taimaka wa ƙara nisanta na da annabi mukan ba mu saba wannan wane mu وهل دار مقصوص الجناعين من أشي ثم yace wai shin fa hal ala maqsusul jana'aini min bishi shin yanzu tsuntsu wanda yake abin daɗewa fuka-fuki zai iya firewa ya tashi min ushi daga gidansa an daɗe fuka-fukinsa babu su fuffukinsa an daɗe su yanzu zai iya firewa daga ya tashi daga kan gidansa ta zai yiwuwa wai shi ne kenan ba zai iya ya je ya ziyarci annabi ya ga zai iya bayi saboda yawan abubuwan damuwoyi da ke tare da shi shi ne kawo wannan kinaya ne saboda haka yace fa ya la muhibbin yastatilu shujunahu fa ya la muhibbin ya al'ajabin mamakin wannan masoyi ya zaɓi ku shi tunahu amma ba wanda yake jin daɗin damuwar da ta same shi kuma damuwar da ta dame shi tsananin begen manzon Allah ne ta dame shi a zuciya to kuma yana jin daɗin wannan damuwar ne bai mamakin masoyin nan wadda yake jin daɗin damuwar da take damunsa ai mutum damuwa tana damunsa gaba ai abin sai ya fishe shi ya da zai ya rasa mago ya ta kuka ma ya tsira sai da zai a wannan shi daɗin damuwar tasa yake ji saboda damuwar tasa begen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ya'daru minha sa'atan an takuna wa ya'daru minha yana kiyaya yana jin tsoro minha daga wannan damuwa ta ta an ta kuna kadda ta haince shi sa'adar ko da sa'a ya ma'ana kar ta rabu da shi wannan damuwar da yake cikin kar ta fata rabu da shi ya dawwama har abada da ita a kai kana so ka rabu da damuwa da kike ma'ana a ce bege da kaunar manzon Allah ne da ne ka ya ishe ka a zuciya kake ta kuna kana so ka rabu da wannan an shi Ibrahim kan bai tashi yayi na mai gaba daya yace wannan damuwa ta wannan cuta nawa ta bai gama san Allah yace haramun ne maganin sa la narju shifa'an wala azna ba ma neman waraka ko kadan wai wai ina masu maganin ne shi yana tambaya ina masu maganin likitoci masu warkar da wannan irin damuwa ya cire ci aina ya kuma tsoma mutana ina masu warkarwa ina suke bana bukatun su su tafi su bani ni ina so da goma har abada da wannan damuwar in ji shehu shi ma daga damuwar kaunar manzon Allah Allah ya kashe mu da ita kar ya sassauta mana a abba Allahun Allah ai shi ne abin ne ba kafuri ma ya samu wannan ai sai amfani shi bai kai musulmi wani wallahi Allah ka bar mu da kaunar manzon Allah wannan ba ya koya mana yadda ake dinkin manzon Allah yadda ake kaunar annabi yadda ake soyayyar annabi a shiga damuwa amma wani ina shi damuwar sani yadda ka zai shiga damuwa kan wata ce wallahi ka ga har bakin sa ya murɗe an kai shi asibiti likita ya gwada ce ya tambaya anya bayi da wata wanda yake nema ta kishi sai ka dace ne yana kai kawai sun sani yana kawo haka yana kawo haka daga ya hauka ce ba wallahi ko tuwo ya za a gabansa shi tuwon ita yake gani a cikin tuwon in ɗan makaranta ne in ya ɗaukar ƙarami ran da ta kunna shi in zai rubutu note sai manta ya rubuta sunan ta kawai da gaske ba maganar wasa ba in ka buka masa wuta ka ran zai shi a ransa zai iya kama hanya zai koma gida sai ce ta biyu bare sun da kula wani da tun da ka zama ba ransa an ji ba kaɗan sai ka ga gogon naka ya fara canje shawari da zuciya da shi ka kai ta kama ba wani gari zai ka kai ba a shanya shi a shanya shi na wai gogon da ya fi jaga taɓa in ji bulani to wannan ana so kai shi ne akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'ani min salma wa layla wa qallila tadhakkura rahmatil gadali musjana arabu da su a tafi ina bi zikirin da bi min zikirin ji ba kablahu ala adami in kana far'an mu'assar sallallahu alaihi wa sallam wannan shi da damuwanka abin da ake neman ka da shi kenan amma ka zama kai kawai damuwanka laila kadai a'a in an zo maganar manzon Allah ka gama bacci da an kawo maganar laila inda za a buɗe zuciyarka za a ga rawa yake yana juyi cikin magana tsoro ya taɓa ma dariya Ko da hadisi saboda nisan masoyi arfa Allah dinahu ma'ana damuwan nan da nake nema kar Allah ya raba ni da shi bana neman sassauci kar ya halince ni ya ko sa'a dai kan in rabu da shi saboda me saboda ni buri ya dide saboda ni san masoyi na annabi Muhammad da yake da in ga kokuwa da soyayyarsa to da yayi sai da ita fama da soyayyarsa wannan da rafa Allah dinahu wanda Allah ubangiji ya dauka addinin sa ma'ana shari'arsa شددت على قلبي يد السبل دونه شددت na daure yadda sabari hannun haƙuri alaƙalli a bisa zuciya ta duna huko ma bayan samun saduwa da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam to wato anan rafa wato hannu da haƙuri majazi ne ba hakika ba ne rafa ido ai hannu kai ga haƙuri majazi ne wanda suka yi balaga sun san me nake faɗi a ƙarƙashin majazin akwai abin da ake cewa isti'ara topic ne isti'ara isti'ara gara gida gida akwai tahliliya akwai murashaha tashri'iyya akwai makaniya to wannan isti'ara ce makaniya to shine ma abu abi ba wai ana jingina hannu da hakuri ba hannu abu ne ka taba ganin yana tafiya ne da ce ga hannayen da ka ba wanda ga bakin sa ga yin sa a isti'ara ce majazi eh fa aqallaqaha wannan hannu hakuri sai ya raurawar da zuciyata hannu ta arruki wannan shi ma'ana ƙuna zafi na ƙunan zuciya wannan shi da kuma tafarfasa na zuciyata a ƙala'a sai rika raurawar da zuciyarta cikin da kyau zama Allah sallallahu alaihi wasallam kai baka san baka san da nan ba ko baka san soyayya soyayya akwai soyayya mai kamar fasa hanji ba ko akwai mai farfasa hanta eh akwai shi nashi shine al-ghalyan ka ganyi hadin to can ƙarshen surat mene eh duhan ko ka khayyul hani to khayyu shine na shikin hayatu nufusil hubbi rayuwar rayukan masoya rayuwar rayuka na masoya fil bu'd mawduha mutuwar da ta tabbata a cikin nisa an gane rayuwar masoya manzon Allah wanda ba samu suka je wurinsa ba saboda nisan da sannan to rayukan sai suka zama sun mutu kawai saboda rashin samun saduwa da manzon Allah an gane inda ya rai da samu ya sadu da abin son ba to ya zama mace ce kawai sai ya mutu kawai shi ne nan abin da bai cikin nisa hayatu nufusin hulɗi fil burdi mawdu'a mawdu'a fil burdi mutuwar da yana cikin nisaka ga masoyi in dai ba in dai kana tace su na mutu kawai an gama wajen kulmuna haka nan riskan buri duna al'a'ir bani ma'ana koma bayan saduwa da masoya fawutuha ai kamar abin ya tsere ne shi burin inda ba samu ga riski masoyi ba ko an ko ana ganin an samu buri na rayuwa wanda ake gani na yau da kullum to inda ba samu riskan masoyi annabi Muhammadu ba to ai kaman burin ya tsere ne kaman bai samu bane fawutuha muddin ba samu saduwa ba aha na'am yawa aqulu ina cewa wa hali alhali yanayin halin da nake cikin bilawa a cikin soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kadin talautu ha wato hakika na bayyana shi dama ba ba a kore so ne marigayi umar abdulaziz allah ya kasa da rama ya ce wanda ya kore so ga daha bai halarci ba ko yaya ko yayi wallahi bai halarci ba sai ya manzo Allah ta koyi kai rawa a ga a tambaya don me yake rawa ki don manzo Allah shi ne magana saboda haka shi ne ke faɗi a nan أقول وهالي بلاوا قد جلوتها hali na a cikin soyayya manzon Allah kan jagautuha ni na bayyana halin na bayyana shi a filin ma'ana shanitu ko shanitu hayani na kyamaci rayuwa ta in dai aka ce dunahu koma bayan samun saduwa ko ziyarar annabi Muhammadu na rayu gaba ɗaya ban samu na sadu da shi ko na ziyarce shi ba kai na kyamaci wannan rayuwa ne na kyamaci wannan rayuwa da za a ce wai ban samu saduwa da shi ba aha wa shakwa eh wa shakautuha ko na kuma kai ƙarar wannan rayuwa din wanda ba samu saduwa ko ziyartar manzon Allah a cikin ta ba وراءة مكروت وراءة مكروت الثانية أن يفشي أي بروت mutumin da yake cikin damuwa na bakin ciki to an yushe sarirat ya bayyana damuwan na bai fito da ita fili to shi da hutun zuciyarsa in bai samu ya bayyana ba to zuciyar za ta yi tukiya a ce wai mutum yana son manzon Allah amma wai ya koya soyayya kar a gani wai kuma da gamke yana son kai ƙarya ne ai dole sai ya bayyana sai an gane za ka ga da an zo ana magana annabi ana yaban annabi za ka ga yana kyauta saboda soyayya an motsa ta ko kuma da yana murna ko ka ga yana rawa ko yana rangaci ko wani abu dai da zai bore inda yana son da gaske ko kuma a ce wani ko ma soyayyan wani abu da bai kai ba na budurwa ne in mutum yana so wallahi sai ka gani yana da za ka ci ta yi sun da ga an samu dai kalmar da za a nema sai ka gane akwai magana akwai lamuce cikin nan haka ne an suna nan dai marasa wurin na ko a ka ga sunan da yawa gawa suna a da wani ya sa hulawa a da saboda ba ya sa a a ko da ma suna kaza da hulunan to masha Allah Allah ya ba su malai Ibrahim hakuri ko saboda haka ba a koyewa bai kuya ba in kana so ka gare ana so ne malawa ne baka sani ba yana son wata misali sai ka zo kawai ka yi da gangan ko ka ɗan jiki shi kana son tabbatar ko yana son da ne kawai dai ka zo ta wuce ka ce ka zuwa wuyar nan ko to ina ina tabbatawa har ga Allah sai ake kwana uku ba yana daure ma fuska an gane karatun bare kuma zai shi da daure ba bisa kawai saboda ka ka taba har laila balle ka dube ka dinke ta da wari subhanallah ai ba yi hakuri ba in dai in dai yana da karfi kan ka ankara Allah sai dai ka ci kuna dubure kula da shi kawai saboda ya burge ta ga ta gane lalle da gaskiya na so an taba to haka ake so a yi ka jinabin manzon Allah mutum ya taba annabi a'a kan a tuna cewa akwai wani abu sunansa hankali ko tuna wani abu akwai wani abu ana zuwa shari'a ita za ta kwato haƙƙi ko wani abu to a dama barbaci na da jini tukuna ya tsaya yana yin karan tsaye ga annabi ko yana kada landan ga sha'anin annabi ka masa yatsu kawai duk abin da zai biyo ya biyo bayan nan mutum zai na annabi tsageranci yana cewa wai mutum ne kamar kowa yana kusa da kai ba kamar elbo ba bakin bai haɗu da majina da jini ba ka zama rusa ne kawai dai in baka da ƙarfi sai ka nemi duwatsu ne makami ne daga Allah eh annabi ya taba ba wani uban wa za ka ji tsoro to mutum ya zo ya zo a nan tsayiranci wallahi ka bar shi ka yi asara duniya da lahira sai an gama wannan abubuwan da za a yi tukunna ya ka tuno ha akwai fa hankali eh akwai fa kotu akwai mai tomoce eh muje wannan aikin da dai ba nan gari bane ko to gobe ma za ka gano ta wani bawan Allah ne isa ce ta faru a cikin tashar malami jijabba a tashar su shi direba ne sai wani ya zo direba dan wasa kawai sai ya kama zagin yadda ya ce an yan ɗari nan kafurai ne an nan kafurai ne kawai ba musulmi da kafurai ne kaza kaza kaza malaki yana zaune sai miƙe tsawon da ya shi ya miƙe ya tsaya can da ya buɗa baya kaɗan da ya zo da gudu da ya watsa masa harbi sai ya faɗi sai ya ta tsalle a kan sai yana taka shi ya danne shi ya kan naushinsa yana ihu mutumin da ƴar aka zo aka kwace shi jama'a suka zo mana idimi yayi zafi aka me ya faru ce ku tambaye shi aka tambaye shi me ya faru hada ku ya ce ba abun da na maza ba abun da na maza ya ruka ya ce aka ce mana idimi ya ce ke ku tambaye shi duk yadda sanda aka dawo da ce ku tambaye shi dole aka kira shugabannin union suka zo aka ajiye su a ofis ya aka yi aka matsa mara yi to kai kai hakuri mara kai bayani haka kawai ne zaka kama haka kare ba musan dai kai ba ma kwace bane sai ce to yayi magana ce ta jahilai mu kuma muka yi masa hukunci irin namu na jahilai cewa yayi dan dari ka kabure ne ita ne ko fari da hujja shikenan amma yana da ƙarfi to shi ne sai na masa irin nan to shi ne saboda haka mutu ya taɓa annabi haka za ka yi sai daga baya in hankali ya dawo sai a tuna da ya kamata in za za ka yi ka za za ka yi رزق في الدنيا المسير مجالها الدنيا دنيا المسير مجالها wanda makewayanta mayawatanta ya girman faɗin gaske almasihu mana mai faɗin gaske mayawatanta makewayanta ta zikuriya tana kuntata gare ni tana kuntata gare ni wannan siri dulin furin kan sa a haluwa rayuwa ta raina kuma da dulin furin saboda ne sakan annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kan sa a haluwa halin rannawa ya munana walaysa bi ghairi al-qurbi yan'amu baluha walaysa yan'amu baluha ma'ana a zuciya ta walaysa yan'amu ba zai taɓa samun jin daɗi ba da ni'ima da ghairi al-qurbi in ba ran da ya ga shi ga annabi Muhammadu ba shifa'u siqali warakan cututtuka na zauratun shi ne samun insiyar shakar da muhammadu lau ana luha da zai zan samu ziyara to shi zai warkar min da cutuka na wa inni ni la'arjuha wallahi ina kaunar in samu ziyartar annabi muhammadu walau kuntu fi na'ashi koda na koda dai ina cikin makarana bayan na mutu in samu a cikin makaran a dauke ni in samu sirci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wannan shine karshen wannan harafi Ah, wannan shine karshen ah, wannan harufa ko kuma harafi sai gobe insha Allah za mu daura a harafi na gaba shi harafin ne haɗi za mu tashi kansa in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda